ولا هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق وعمر فاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقي على زال أدل ولا باقي وكافة أصحاب رسول الله على المهاجرين والأنصار وتابين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قلوب الأقنابي فريد الدهري آل الإدلاكي هاتم الأتمين أبو إسحاق على جبرايم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ عمر بيقايد يفاري ملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والذكاء مالي والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزال أهل الله من يوم حلفت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهجري لنا بهذا المحضر والتأتي بنظرة تأتي لنا بزفر اللهم إنا نسألك بجاه أحمدا و فاتحا ومحمدا وسيدا وبحق قدره عندك يا ربي ألا تجوئنا وأن تدافي لنا الشرور يا رب العالمين أن تودينا كل مراد وأن تجعل أحبابنا من الصالحين أينما سكنوا وأينما كانوا يومنا زمان دليل ثلاثين دليل saba'in da uku muna magana akan tauhidi na tauhidul muwahidin yau muna martaba na martabatul ahadiyyati martabatu al-ahadiyyati fala tauhidan fiha babu tauhidi anan لأنها إن تجلت إن تتجلي إن كان الرأي مشعرا بها إن تجلت إن تتجلي إن كان الرأي إما يغني يا مشعرا بها ينا جن أي فلا هدية duk lokacin da aka yi tajalli na raitaka in har kai ka ji cewa ka gane kai ɗaya ne to biyu ne mana in har kana jin abun kai ɗaya kenan to ya zama biyu kenan domin kaji shi rashin isharin shi ne kasancewan abu ɗaya ɗaya ne mohidin kenan ismail falahadiyatan babu ɗaya izin ma isnani sun zan biyu kenan ya zama ɗaya da ɗaya da ɗaya kenan wagiratul haƙi shi kishi irin na ubangiji ta ti alahaza haka take yiwuwa duk lokacin da aka ce maka ɗaya sai ka zama a ɗayan shi ne ɗaya amma babu sani babu na biyu ko da ishari ka ji in dai ɗaya ne to ɗayan ki kasancewa in aka ce maka ɗaya da biyu ko kai ka ji cewa akwai wani abu to ba ɗaya ba kenan biyu ne ba ɗaya ba kenan biyu ne ma'ana a cikin fanayin kafa a cikin tajallin da aka yi maka in a cikin tajallin da aka yi maka a ɗaya ka kira shi ɗaya ka gane cewa ɗayan nan akwai wani motsi wannan motsin kawai ya nuna to biyu ne saboda haka babu ahadiyya babu ahadiyya haka giran Allah take falaisatil adiyya to ba ɗaya kenan wailan mahaka idan ka shafe tata gaba ɗayanta waza ba shuri bi nafsi ya ƙare a cikin shurinsa bi nafsihi da kansa wa bi fana'ihi da ƙarewansa fala mushahadata a lokacin babu mushahada inna ma abin da yake faruwa ba mushahara ba ne inna ma huwa haƙu bi nafsi lokacin da ka san ɗaya ba ɗaya ba ne babu ɗaya balle babu ɗaya ɗayan ɗaya ne kawai kasance ma'ana abubuwan yana da wahalan fahimta ne yanayinsa mafiya yana fata ne a zauƙi zauƙi ne ke ba da shi zauƙi ne ina har mutum ishari ya ci ɗaya ya gane ɗaya ɗayan shi kan sai ƙare ba duniya ba lahira sai gane ɗaya ne kawai to a hadiya kenan amma a cikin shi'urinka an yi tajalli sai ka gane bayan ɗayan na fa akwai wani wannan ɗayan da kai shi zato to ba shi ne ɗayan ba saboda akwai wani da kai tunani shi kansa biyu ne saboda ka yi shi'urin jin kanka bi mana kaga kanka idan ka rasu ba komai aka kare aka yi mahawil ilsaki kaf aka yi fataku aka yi rataku aka yi sahaku babu wani abu sai dai to a lokacin ba mu shahada shi ne ke ganin kansa da kansa saboda haka uwa aina zati tawa an ji dai kenan ban san yadda zan yi fada sama da haka ba ban san yadda zan fada sama da haka ba amma wannan shine abin da ake nufi da tauhidun wai zan mahaka tata waza ba shi'urahu bi nafsi wa bi fana'i to fala mushadat inna ma huwa alhaqu bi nafsi li nafsi an nafsi fa inna lagairi na wani hata tajalla lahul ahdiya in in aka shafi aka kare aka goge gabaki daya mushada tana ina kanka kai abin ne yana nan yadda yake ne to a nan babu wani gairu babu wani duniya babu komai balle a yi tajalli a kan kaɗaituwan abu guda ɗaya to waliza daga wannan a jamal arifuna arifin suka ce ainihin kaɗaita Allah yadda Allah yake kaɗaituwa kenan eh kai kan ka zamo ba ka nan ba ka jin motsinka in ka ji motsin kanka to biyu ne ba ba kadai taka ba ne sai ka gane ala kulli shay'in ma halallahu batilan kulli shay'in kowane abu ma halallaha in ba Allah ba batilun barna ne kulli shay ma halallahu batil duk abin da ba Allah ba babu shi wa kulli na'imin la mahalata za'ilun kowane ni'ima zai gushe ne babu abin wa kulli na'im la mahalata za'ilun zai gushe ne ko ma mene ba za ka ga ba za ka ga duniya ba ba za ka ga lahira ba ba za ka ga duniya ba ba za ka ga lahira ba to mai kujerar yana kan kujeransa kenan amma ma dama kana ganin akwai ɗaya biyu sama sani ya zama biyu kenan to ya yi takasuri kenan ba shi yake nufi ba a jamal arifuna arifai sun yi ijima'i kullahum ala anna tajalli bil ahadiyati yin tajalli da ahadiya gayar mumkinun ba abu ne mai yiwuwa ba kazalika zati hakanan zati tajalli biha da ita gairar mumkinun ba abu ne mai yiwuwa ba yani ana nufi a zatil mutlaqatu sazijatil ariyati shi ne ake kira wannan ake kiransa a zatil mutlaqatu sazija zatil mutlaqatu asazija wato zati ne mutlaka amma sazija kama a ce a raba Allah da annabi kaga raba Allah da annabi an keto daji kuma ba wajen fita ba yadda za ka yi ka raba Allah da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ake kira hadaratu zatu sazija misali yadda za ka gane ɗaya ashadu Allah ilaha illallah na yau kwatanci da wannan saboda daga nan za ka gane me tauhidin ashadu Allah ilaha illallah sai kuma ka ce wa ashadu anna muhammadan rasulullah sai Allah ce maka ɗaya ne da ashadu Allah ilaha illallah da wa ashadu anna muhammadan rasulullah sai Allah ce maka ɗaya ne ko ka yadda ko karka yadda ɗaya ne yadda za ka gane in ba haka ba da lissafin ashida zai zo maka ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah sai aka ce iqamin salati ita zakati sumi ramadana hajjal baiti liman da'a ilayhi sabila da ka ga shida ne shida dai baka amma saboda ka gane hadartu za ta sazija a sharwallah ilaha illallah ai Allah sunansa Allah Allah shi ya manzo Allah sai ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga muhammadu abduhu ne amma sai Allah shi shine shi sai ce shine ashhadu Allah ilaha illallah sai zamo ashe musuluncin kaf gaba ki daya yana zuwa ne a tatar yati sai na rasulullahi shi yasa shebran radiyallahu ta'ala nu aka tambaye shi aka ci tsakanin Allah da manzo Allah Allah ya tsakayace shi dai bai sani ba Allah bai taɓa raba tsakaninsa da annabi Muhammadu ba bai taɓa yi wa الله ورسوله أحق أحقك أن يردوه أحق أن يردوه بأن يردوه ما با الله ورسوله كاغني أن هذا نقول شما هكذا الله ورسوله أحق أن يردوه الله da manzansa su ne mafi cancanta ku yadda da shi ba ku yadda da su ba Allahu wa rasulu haƙu an yarduhu in kanun muminina kaga muhidi ɗaya ne amma kuma gashi hadartu za ta sa ne kamar a ce كنت كنزا مهفيا لن أورف كنت كنزا مهفيا لن أورف ni taska ce samammiya wanda ba wanda ya sanni ba wanda ya sanni kuntu kanzan mahafiyan lan uraf فلما هلكت حلقا lokacin da na so a sani kanzan mahaifiyar lamuraf falamma ahbabtu an urafa da na so a sani da na so a sani to wannan so a san rabbul izzati waye waye waye waye waye rabbun Allah son wane ne shi sai na rasulullahi falama ahbabtu an urafa da na so a sani da na so a sani so da ne a sani fa halaktu halkan sai buruzi fa halaktu halkan sai na halicci wata halitta fadi arafuni da shi aka sani fabi arafuni da shi wannan halittar aka sani kaga martaba uku ne ga rabbu ga ahmadu rabbu da ahmadu su ne kujeran wannan sani kuntu kanzan mahafiyan lan urafa lamma kaga Allah kenan lamma ahbabtu lokacin da na so Ahmadu kenan an rafa a sanni fatihu kenan halaktu halgan sai na halicce wata halitta Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam to da wannan ake bin tamyizin abu gwargwadon gane mutu abinda za ka yi wa Allah ka gane amma za ka gane a wala halikin lahi allallahi bil italaki sai na maulana rasulullahi kuma tajallin ahmadu ne kafin yin samu tajallin muhammadu to hadartun zata sazija al'ariyatu an nasbi ba ta nasba wala idafati ba ta da kuma idafa ariyatu an nasbi ta kubuta gabarin nasba wala idafa كما أحمد كما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله آريت عن النسب باو النسب dalili kaza ne aka kawo a haka Allah ya ci kuma haka dole za ka hakura haka Allah ya ci haka kuma dole za ka hakura to wannan shine illal fardul jami' wanda yake gane wannan sune alfardu aljami sune suke leƙawa suka yi sobe suka gane ga yanayin da Allah yake nufi a cikin yanayin tsarin karatun da shi kuma ake ganewa da shi ake ganewa na fainahu lamar yadda yake ta tajalla lahu Allah zai masa tajalli lanahu domin shi Allah huwa hijabu domin shi wa fardu jami huwa hijabu shine hijabi bainahu bainal wujudi tsakanin sa tsakanin alwujudu shine kaunu shi saboda ba annabawa ne suka fiyawa ba annabawa ba su suka fi yawa ba udubai su suka fi yawa saboda wannan suna zuwa a shekaru ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari wancan ko ba haka ba annabi ɗaya zai zuwa kamar zamanin annabi muhammadu kaga an ka duba ai kaga an samu a ƙadabu sama da shekaru dubu da wani abu to in baya nan fa kafin zuwan safa ya aka yi duniya ba ta zama sai da annabawa annabi ko ya zamo mursali ko ya zamo na biyu na gaira mursalin annabin ba akwai ɓangaren halifanci akwai wanda lam yakun halifatun to bayan tafiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ya take over duk duniyan na annabi muhammadu ne amma akwai wayin da suke tafiya kategori kategori yadda abubuwan suke tafiya kowane lokaci akwai wanda suke zama su suke zama nuwabullahi su ne na ibobin Allah ko ka sani ko baka sani ba wanda ya sani ya zo ya gane misali a nan na san wanda ya iya mota kai baka sani ba in ka zo ya za ka ka nuna amma wanda ya san ga wanda ya yi fa zai nuna saboda haka ya ja ka mota saboda haka mun san waliyi mun san waliyi yanda baka sani ba ga ma'aikaci a cikinku amma ba za ka iya ganewa ba saboda bayan da kai baka sani ba amma ni idan na san ma'aikaci ne na nuna shi ban yi ba nuna gaibi ba na tabbatar da abin da baka sani ba ne karkace babu tun da baka sani to irin wayannan abubuwan shine ya hargitsa mutane gaba ke daya Allah ke shi wani in aka ce masa ƙudubi ko fardul jami to shi ne ke tsaya wani wujudu kulluhu a aishin fizili dukkan samun gabaki daya suna rayuwa ne fitati ri'ayati a ƙarshen ri'ayensa walau zarar zaliyatu na an kawar da inuwarsa lan mahaƙa da sun shafe duk kawun za su shafe kullahu fi asarai min zarfata ne mafi gaggawa daga kiftawan ido za su shafe saboda ubangiji yana ta jalli zo zo ki zauna zo ubangiji yana ta jalli in ya ta jalli da halitta gaba daya to tajallin yana sauka ne akan fardul jami a matsayinsa na halifatullahi fi ardi a matsayinsa na na'ibu rasulullahi a matsayinsa na na'ibullahi a matsayinsa na shi Allah ya zaba komi kuma zai zo daga wajen sani zuwa kaunu gabaki da Allah ya raba shi kamar kudin Najeriya in ya rike ce ba zai ban ba ya za ku yi kamar yadda aka gwada lokacin da mutum bai gane Allah ba sai gane a shehu Buhari wakilin Allah ne da aka turo cash flies ai an gane da yawa an gane Allah lokacin ko saboda kana ganin kana da kudin sai zama baka da shi baka ashe abun da a shana ne kana ganin kaman ka gane Allah ashe ba gane Allah to haka abin yake tafi a kowane lokaci yanda yake wakili ne haka duniya take akwai wanda yake rike da ita ga shi shi karai ne amma ya ce bai yadda ba aka ta bugawa aka tsitsine wanda ka tsine wanda suka yi haƙuri suka yi haƙuri wanda suka yi Allah isa suka yi Allah isa duk kuma ya dawo in ya faɗi dalilinsa da ya sayar rusa duk abubuwan ce ba ku da hankali ne ba ku gane ne ba sai aka gane ashe wakilin Allah ne a wannan kujeran falfard jami shi fard jami wajahata ne yana da faskoki guda biyu wajatun ila zatul muqaddasa kaga akwai fuskar da kallon zatul muqaddasa ake kallo faye mutalashiyatun fiha ta kare a nan ya talaka tajalliha yana karban tajallinta bima hi alaihi min alaizi duk abin da zai zo yana kallo ba halin kaucewa eh min alaizi na daga buwaya wal azamati wal kibriyawo da azama da kibriyawo wal jalal wal uluwi dukkan abu zai kalla wannan abun fuska biyu ne shine siffan manzala sunansa ahmadu Muhammadu. Manzala sifan sunansa Ahmadu wa Muhammadu. Shi sai na maulana Rasulullahi. Ku, a ƙaddarta wallahi masallala zan yi don a fahimta ba na nufin zan iya kwatantawa a iya yadda za a fahimta ba na nufin cewa haka Allah yake ko haka annabi yake da Allah ba amma misali waɗansu da su gane kamar haka ne a ce rabu samawati wal ardi ubangiji yana manzan Allah a sunansa na Ahmadu yana kallon rabul izzati ne da sunan Muhammadu shine a ƙasa shi kuma yana kallon halitta ne duk abin da Allah zai saukar wa manzan Allah a sunan Ahmadu yake saukar ba wanda ya san ba wanda ya san shi da wannan sunan ai duk duniya an faɗi sunan muhammadu an gane annabi muhammadu zai zo alam din duniya amma duk duniya ba wanda ya san muhammadu a ahmadu sai manzo Allah kujeran ahmadun da ya zo to shine ahmadun nan a haka ya zo shi gaba ɗaya baya kaucewa rabul izzati shi kuma Muhammadu shi ne ƙasan misali kamar upside down to ƙasan shi ne duk halittan Allah gaba kidaya ya yi shamili annan Muhammadu yake kallon su da sunan Muhammadiyya shi ne hadartul Muhammadiyya amma Ahmadu shi baya shi ne a yi kuntu kanzan mahaifiyar lam'ura falamma a hababtu to ai hubbun shi ne ahmadu to haka nan duk wanda zai zo da sunan kudin fardin jami'i zai zo da fuskar ne da fuskan ahmadu da muhammadu amma a ƙarƙashin haƙiƙatul muhammadiyya shi kuma a wannan zai tara shi a wannan kujerar shi ma yana zuwa ne a hadartun nubuwati domin idan ubangiji ya tajalli wa annabi muhammadu to ya yi wa annabawa gaba kide ne to idan annabi zai tajalli da kujeran muhammadiyya shi kuma hadaran jabarutiya za ta iya karba ita kuma jabarutiya kujera ce ta waliyi siddiƙai daga nan gurin take fara ɗauka ita kuma ta capturing ta kama in ta kama sai zama tana da wakilai guda biyu wakili ɗaya yana kallon wancan fuskan ɗaya kuma yana kallon kaunu to wanda ya kalli kaunu a lokacin zai bazzama wa kaunu gaba ke ɗaya laitar shazatan wala fazatan ko allura ne a cikin ruwa rabon da yake da shi sai Allah ya bashi a cikin rabon su kuma Allah yana aiki da mai wannan sunan ƙudubul fardi jami Allah ya sa kar wancan kuma su shiga rikici a ci an faɗa gashi na faɗi gashi ba ka ji gashi na faɗi gashi ba ka ji an faɗa ba ka ji ba don ba ka sani ba ba ka sha zauƙin ba ba ka san ruwan ba saboda haka ba irin naka ba ne ka haƙura ka haƙura ka bi ka yi shiru kawai yawa in ka ce a dan ne za ka yi shiru saboda haka Allah ce maka in ka ce a ba za ka yi shiru ba ka yi musu da abin da Allah ya ce ba fala ta kafu ma laysa laka bihi ilmun inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula wannan shine abubuwan da ke faruwa Allah ke wala qudratul li ahlin ba wani wanda zai iya fil wujudi a cikin kaunu ala haza akan wannan illa huwa sai Allah mai yin wannan illa huwa kaga lamirin yarju ilayhi ne illa huwa sai shi shiwa kaga sai shi qudubul fardi sai shi manzo Allah sai shi Allah haka da ka amma duk abin da ka sani ba mai yi ai sai sai Allah na manzo Allah ba mai yi sai wa saboda haka nan kudu farjani ma ba mai sewa saboda haka Allah shi ne shi da abin da su ba suke cewa laukushfa haƙiƙatul wali da ubida da za ware maka haƙiƙan wali sai ka bauta masa saboda za ka gane sirrin Allah ne kawai ba wani ne yake wani ba sirrin Allah ne Allah kiyaye. Nam, wala wajatun ila wujudin, akwai wani fuska ɗaya dama na gaya muku kalabi ne. Ilal wujudi ya fizo ala wujudin, shi kuma wancan shi yake kwaran yi wa wa kaunu gaba ke daya. To, ai ma mutum ya gane ma bai gane ba ƙaramin misali mai gida shi ke kawo abinci kuma Allah wa ya dora ma Allah abin da ya ce ya da muskun anta wa zaujukal jannata wa kula min haraga da haisu shi tuma mai gida shi ya kamata ya kawo abinci matan gidan su saurara abin da Allah ya ba su su karba wujihan kenan ya da uskun anta wa zawjikal janna ka zaunar da matanka a gidan aljanna wa kula min haragada ka ci ka sha abin da zai yi na ka ci ka sha a cikin gidan aljanna amma waye mai kawa shi ne ba mata ce da ta kawo a shi ne to wannan haƙin ashe in ya taso fiyudat da kuran yau taninsu Allah ke kawo mafiya taninsu Allah ke kawo arzikin ko da ba shi ne mafi yawa ba amma shi ne ne ainihin abin da ka sani kuma shi ne ƙa'idan Allah in aka zo sai ya zo kuma sai ya rarraba ta shi haka ne a naka kujeran ma ana ganewa a naka kujeran domin su mata kayan karau ne eh haka manzala ya kira su kayan karau ne ba su ne aka ce su je su nema ba a wajala bainakum bainahum muwaddatan wa rahama muwaddatan wa rahama su bangaren tausasa damuwarka shi aka sa su yi maka kai kuma gana ka kai kuma abin da za ka yi musu an juya upside down an hargitsar da komi Allah yake yi. Wala wajiyatun ila wujudin ya fi ala wujudi yana kwaran wa wujudu maktabatu martabatul uluhiyya abinda aka hukunta na martaban uluhiyya fahu barzahun wannan ya zama barzahi abinda ake nufi da barzahi tsakanin sama da ƙasa misali tsakanin gida da gida ana kiransa barzahun barzahi abinda ka sa iyaka ga wancan za ka shiga nijar ga Najeriya ga Nijar ko ina akwai a hudud ko gidanka akwai hudud Ya- in aka tsallake nan ka zo nan sace me kawo ka da faɗi to man gani Ya, sata ka zo ko me waye ma izini ka shiga ko aya akwai haka yawa to kaga hudud kenan to wannan shine barzakhu shi barzahin nan fawal barzakh jami bain Allah wa bain halqi shine barzai tsakanin rabu da abdu ubangiji da bawa to wannan barzahin wanda ake tsara bain Allah wa bain halqi halittan Allah su ne wanda suke ƙasa wanda yake tsakanin shi ne barzo wani shi barzan shi ne ƙudubul jami'i wa hazal amru ba a saninsa la yu'rafu lil qali ba face na ce da shi yake magana wani ma yu'rafu bi zawqi wal hali ana sanin sanin da zauƙi aikin da ake yi wal hal da halin da ake kasance ciki da wani ake sani amma ba magana cece ba irin wannan ba ne wan shadini sayidina baitan shehu tijani ya yi mun wani waka wahuwa ita ce wai za safa laka min zamani ka wahidun fawon muradu a yanin zakal wahidi wai za safa laka idan mutum ya zamo safa laka ya tsarkaka gare ka ya zamo komina shi ya yi maka daidai min zamanika daga zamani ka wahidun guda daya fawon muradu to shi da ba ne ba wai na zakal wahidi to na daya ga daya ka gane daya to na daya tambaya ne وإذا سفى لك من زمانك واحد فهو المراد وأين ذاك الواحد وأين ذاك الواحد أي ذاك أكشي إن هذا tun da ya zamo shi ne naka to na ɗan sufanci ma'ana ya za ka gane Allah inda hadda kana ganin kanka ko kana ganin akwai wanda ya tsaya maka bayan Allah dama ka buga ka gwada ka gani ala radiyallahu anhu shehu tijani ya ce hazal baitu baitin lahu maniyani yana da ma'anoni guda biyu almanin la'awali ma'anan farko وهو شاهد هنا أيضا يا قد هو يعني إذا سفلك واحد من زمانك إن دي زمويا تركك غريك أتسكن زمانك فالمراد به أبن دا كنفي هو الإله الحقي شين الله الله إله الحقي شين دي الله وصفاؤه shi kuma tsarkakansa huwa haƙƙun lagairi wa lagairiyati shi in dai har Allah ya zama kan shi ne shi ba ganin wani kenan in ba za ka gani ba za ka ga wani ba kuma ya zama mahaƙu lagairi wa lagairiyati ka shafe duniya ka shafe lahira hatta la'ina ba za ka ga ta ina yake ba wala kaifa ko ya kasance wala nisbatu ko wata nasba wala taho ko dima wala rasamu ko zane wala tisalu ko rabuwa wala tisalu ko haduwa ko rabuwa illa huwa komi za ka ga huwa fihi minhu anhu lahu bihi za ka gabu huwa fihi huwa za ka ga fihi a cikinsa ne anu lahu bihi fahaza wannan huwal muradu allazi tawajjatul himam shine abin da ake bukata na fuskantar himma kullaha ilai duk wanda ta dawo zuwa gare shi waye za ka lawaye tun na da inda kai ke nema yana yana saboda haka ka kare kenan allazi safa lahul wahid wanda ka siffanta shi ne makaɗaci bisa fa'il maskura na irin tsarkakan nan da ka ambata wa'ina za ka wahid dalilin alaga ta bude ya yi nisa za ka ayyace wa'ina za ka kamar zalika ne yawa almanar sani mana na biyu iza safa laka min zamanika wahidun idan ya tsarkaka gare ka min zamanika yani sahibun kenan abokinka wuhula wahid shine ɗayan nan yofa bi jini a garadika duk abin da kake bukata ya kawo maka dafa'an wajen dafayi wajen laban ko kawowa hata la yuqsiru anka fi shay'in babu wani abin da ya takata gabirin kawo maka fa hadha lawahidu to wannan ɗayan huwal muradu shi ne Allah shi ne abin nufi wani za ka lawaye to na da yadda kake nema allazi haza wasfu wannan ɗayan shi ne siffarsa wassalam an tare maka an gajiyar da kai in ka gane in baka gane ba ɗauki salatul fati in ta ma'amulawa alaina yana daga cikin abin da shawarciya ne mana wa imla'i insha Allahu za mu koma mu ɗauki wani abu daga cikin askaratul asma'i ka gane kowane suna na Allah ko kwaya zarra in ce sauro da suna Allah ya tsaya sauro kiyashi da suna Allah ne yawa bera da suna Allah ne balle mutum babu abin da ba suna ne na Allah ba shi ne da shi ne za mu shiga karatu ko da yake ba za mu bayyana komai ba amma ka gane in aka tashi aka kira sunan da za kira duk wanda yake da wannan halittar ya shiga cikin suna duk wani halittar da Allah ne ya yi shi ya shiga cikin suna saboda haka ashe Allah zai magana da bawansa a harshen bawan ya yi magana da halitta ka kaunu ga baki da kuma sadauka in ka kasa ganewa mu ce attahiyatu lillah dukkan gaishe gaishe sun tabbata gawa azzakiyatu lillah dukkan tsarka ka daɗaɗa sun tabbata ga ɗai ba salawatulla dukkan daɗaɗan sunoni sun tabbata gawa sai assalamu alaika ayyuhan nabiyu aminci tabbata a gare ka ga wannan annabi wani annabi in aka ce annabi dukkan annabawa sun shiga assalamu alaika ayyuhan nabiyu namijin annabi dukkan annabawan sun shiga a lokaci ɗaya wa rahmatullahi da rahma Allah wa barakatu da albarkansa assalamu alaina amince tabbata gare mu na'ibin wa Allah annabi Muhammadu assalamu alaina wa ala ibadillahi da bayin Allah a salihina salihai shin in a kira an aka ce bayin Allah salihai na wani zamanin ake magana tun daga zamanin sai na rasulullahi layu yomil kiyamati ai kai magana da harshensu har wanda bai zo ba in yana daga cikin sale ya shiga tun daga wannan tun daga wannan lokacin wa la ibadillahi salihin bayan Allah salai a lokaci ɗaya kai magana da su ya da kai magana da mutane lokaci ɗaya da arwahu da wanda suke na ba ka san kayi ba ma an gane haka abubuwan yake yanzu misali akwai abubuwan Allahumma gashir li ummati Muhammadin Allah ka gafarta wa al'umma annai Muhammadu iyakan nan a cikin al'umman annai Muhammadu wa barik li ummati Muhammadin ka yi albarka wa al'umma annai Muhammadu wa raham ummatan Muhammadin ka yi rahama al'umma annai Muhammadu al'umma aka ce an ware maka al'umma shi da mumini da fasiki da duk ba al'umma na biyu ne waya aka ce a cire saboda haka waye ba ka yi masa addu'a ka yi amfani da shi ba haka abin yake yana daga cikin askaratul asna'i in ka yi magana ɗaya duk kaunin sai ta ɗauka duk kaunin sai ta ɗauka gashi na faɗi gashi baka ci اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره لازم صلاة تملا الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا حاد الحمد لله فاتح